بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 29 ga wata na Jumadar Ula, hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya dace da 24 ga wata na harku shekara dubu biyu da ishirin. a sati da ya gabata wancan ƙarshen karatun za mu ce dai mun tsaya cikin suratun nahal a aya ta 94 cikin suratun nahal kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 95 kayan nan ɗan ƙarin bayani game da wannan bayani da muka yi na wancan darasinmu na ƙarshe na garabasa ta wannan nafila tambayoyi sun yawa game da kaifiyar sallar idan wanda suka ji darasin mi magana ne akan hadisai guda uku yanzu ma da kawai sami da baya iya wasu su ji wani kibu su ji wancan ba bayani da muka yi na rakawai guda hudu da ake bayan sallar isha wanda za a samu lada na kaman kayi su a daren lailatul qadar mai bayani akwai ruwaya ta asalin sallar raka hudu hadisin abdullahi bin abbas cikin sayi da bukhari kuma da ruwayoyi na abdullahi bin amr bin as na ibn mas'ud aisha wanda mukufe ne kuma sai inganta sai yayi ne duk da akwai marfuwayi kan fadalan to su suna da matsala wajen sinadi ina za mu dogara ne game da wancan asalin sallar taraka hudu bayan isha hadisi da imam bukhari ya rubuto na ibn abbas da magana ita gara basa ko roman da ya zo hanyoyi ingantattu na abdullahi bin mas'ud abdullahi bin amr bin as aisha radiyallahu anhu wannan ruwayoyi duka suna karantar da cewa wannan wanda ya raka hudu a bayan sallar isha za su yi daidai da raka hudu ta daren lailatul qadar to ruwa kaifiya a ruwa ibn mas'ud ne kaifiya ta zo wanda yake bayanin cewa zai wani raka hudu da sallama guda kenan za a yi fatiha da sura a cikin kowace raka'a a yi raka'a biyu a zamana a yi tahiya a tashi kuma a kawo raka'a biyu su ma fatiha da sura ta kuma a yi tahiya a wani salati da a yi sallama kenan kowace raka'a fatiha da sura duk da cewa sallama tsakanin su bai bata komi da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a hudu bayan sallar isha haka nan da zama guda kuma ta sallama guda kenan ba matsala ba amma dai wannan kafiya ta ibn mas'ud ta ba kai dogara kanta sallar za a yi taraka hudu kuma da zama biyu amma sallama guda kuma akwai wata raka'a fatiha da sura ne wallahi ba sai karatu mu ne insha Allah zamu tashi aya ta 95 bizinallah bismillah ar-rahman
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون
yanwa nan bayan mun yi bayanai a baya da dama kan mahimmancin cika alkawali da haɗarin warware alkawali to sai nan aya wadda ta biyo bayan wancan bayanai kashe ko hani daga Allah cewa wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila kan ku masanya alƙawalin Allah da kudi yan kaɗan me a sai ka bada a baka na ma'ana dalilin an amfanin duniya kai sa warware alƙawari kuka kai alƙawari kai kaza kun yi da wane ko da alkawari ne wannan alkawari Allah iya nema a cika ya ga muhimmancin cika shi da hadarin warware shi to kada nan sama na kare dan wani amfanin duniya iya wani dan intere ne na kudi wani matsayi wani abu da daban na duniya in ma mene ne je sama nan kalilan ne dan kudi ne sakamakon dan kadan akan lahira yi kokarin kenan cika alkawarin Allah kada dan wani amfani na banza ya sa ka warware alkawarin Allah shine kashin da Allah ke yi kan ku masanya alƙawarin Allah da ɗan amfanin duniya kenan ku warware da wani intere amfanin duniya yace inna ma inda Allah khairu huwa khairul lakum abinda Allah ya muku tanadi shi da mai alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in kun san hakikalin irin abinda Allah muku tanadi na sakamakon cika alƙawari da warware shi ba da amfanin duniya
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي الذين صبروا
da kan mu zaɓa wajen da kun yanfa wajen da zai ba din irin abin da ke wajen ba ba za ka samu wanda yake yankewa za ka dalilin shi za ka yi asara shi kamata ka yi buri ka nemi abin zai tabbata hal abada zakatu salihat ana kawo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah kuma tana ciki amma duk ana magana duk aikin da zaka yi dan gobe zan san sakamako na Allah shine mafi alkhairi akan wannan baƙin abin da ke wajen Allah zai dawo shi malamai ke ce malaman aqida malaman tafsir ke cewa inda kaddara gida ne na zinariya lahira gidan ƙari aka ce ka zaɓi guda wannan ƙarewa zai wancan kuma ya ƙarewa hala abada a ta mai hankali zai zaɓi gidan ƙari a kan zinari tun da shi wajen haɓada yana shi kuma wannan amma mai matsayin shi malulu ne ƙarewa yake yankewa yake kenan mai hankali kullum zihihi da lahira a kan duniya magana kenan bayan Allah ya sanar da mu cewa ma inda kuma yan faɗi ma da labatin abin da ke wajen ku mai karewa ne abin da ke wajen Allah mai wanzuwa ne sai ce wani na jiziyan na da zina sabaru a jarafin bi ya hasana ma kanu ya amalu kuma alƙawarin Allah tabbas ya ce za mu saka ma masu haƙuri akan cika alƙawari akan bin dokoki na Allah da za mu su sakamako na ladansu na yin haƙuri a kan dokokin Allah bi ahsan ma kanu ya'malun mahi kyawo mahi yawa idan za a lullumka musu sama da abin da suka yi Allah na lullumka masu lada masu haƙuri lada bi gairi sa inna ma yufla sabirun kuma in nan ma yau fasar da shirin muke sarko Allah iya cika masu haƙuri ladansu ba tare da iyaka ba tare da sai ba yanzu ba da lada mai yawa wannan shi ne ke ji hankalin Allah mana mai kokarin kenan cika alƙawarin Allah ya Allah ci gaba man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن sharadi ke duk wanda ya aiki na kwarai nagari namiji ne ko mace min zakarin au unta namiji ko mace aiki na kwarai da aka yi ruwan mumin iya mai imani sharɗin kenan aiki na kwarai ya zamanto da imani falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi kyakkyawar rayuwa in wannan iya tabbatar ma da cewa aiki kaɗai baya wadata sai da imani wanda shi ne na zarbin iya cikin makamata ke cewa da Allah ke cewa allazi khalaq al mawta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yace kan ayyukun khalisan sawa Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe mu waye kyawun aiki yace kyawun aiki zama to an yi dan Allah kuma yayi daidai da su yan wannan shine jigon samun sakamakon kwarewa gobe kiyama imani kuma aikin ya zama to na gari yan wannan shi misal kullum inda karatu da ake a nan na fikin malikiya inda mutane za su yi aiki da kitabul aqida na mai risala ya ta karanta ta kula da dirkishi da yawa da yanki sau da malamin ya yi wannan kitabul aqida akan aqida a sunna wal jama'a aqida salafiyya shi yasa abbad cikin malamai suka saura saudiya manyan malamai yurki wannan mukaddama kurin ya mata ya mata shari saboda kwarai ya kawo aqida akan kitabu sunna a wannan littafi na mai risala yake magana kan baban aqida yace wala kamar qaulul iman illa bil amal kalma da kai ta imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ba ta cika sai da aiki yace wala qaulun wa amalun illa bil ka yi kalmar imani ta shahada kuma ka yi kalmar ta tauhi ka yi kauli kuma ka yi aikin ka yi kalmar imani kuma ka yi aikin ya ce kuma ba sa zaman to aiki da kwarai he da niyya me zan aka cewa ina ma amalin ya ko aiki he da niyya sai ya jero yace wala qawlu wa amalun wa niyyatun illa bi mafqati sunna wannan wani ba cikin nan sana ba sai da kirka ne yace kai kalmar imani la ilaha illallah muhammadur rasulullah da sauran ko da sauran aiki kai aikin kuma ba kai aikin kai niyyar jama duka wannan duk kalmar imani da aiki da niyyar ba sa karbuwa sai sai daidai da suna nan suka sa yan wa'anan dan Allah inda ana an samu rikima ta bid'a mai wannan karanta wannan littafi yayi bid'a da an ce duk aikin da kai komai imaninka komai ayyau aikinka komai niyyarka akan kai suke ainihin da sa'an nan ta biyar ga Allah ko to niyyarka akan aikin banza Allah bai taɓa zaki duk aikin ko in duk aikin banza ne dan kai niyya ta kware Allah bai karba ba niyyarka ba ta canza aikin banza eh aikin banza aikin banza ne ko ka ce kayan shi da niyya ta kwarai Allah bai karba naka dan bid'a din da kai bid'a Allah bai ko ka ne da kwarai Allah bai karba ta kuma a zai anan kadai a aiki inda ba za su yi aiki a zai wannan kuma arsala kadai inda za a an fahimce ta Allah ki da wala baiwa a samu yan bid'a a cikin fikin malakiya masu malakiya baiwa samu kurin karatun daban aikin shine kurin dubunan karanta wace ma gwara gwari gwara gwari ce maka da kalmar imani da aikin imani da niyyar da imanin duka hayan in yayi daidai da sunna Allah ta rike kenan wanda ya aiki na gari namiji ko mace iya mai imani falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi kyakkyawar rayuwa an ce me kyakkyawar rayuwa mai imani iya rayuwa cikin nishadi cikin nishadi bai damuwa rayuwar shi da ya san ko menene daga Allah in ya samu ya gode ma Allah in ya rasa ya nema a wajen Allah duk abin komai daga Allah yake sai wata ruwa da Imam Muslim ya ruto manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad afala man asala warzuka kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu manzo ce ya rabauta duk wanda ya zamanto musulmi ne kana musulmi kuma aka baka arziki daidai gwalgwado biyawa ba yanzu aka bar hanya kuma bai baka dan zaka maula ya kaje kai maula hadari ce maula hadari ce alakiya yace wa qannahu Allah bima ata kuma Allah ya ba sa maka dangana kan abin da ya baka kinin imani iya rayuwa cikin nutsuwa shi ta wata ruwa da mawutar mu zai rutu zan sana sana ke cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi inda wuqudi yawmihi yace fa ka'annama shi zai zata da duniya bi hazafiriya yace duk wanda aka waye gari a cikin ku ya waye gari aminan fi sirbihi gida lafiya mata gari lafiya mu'afin fi jasadihi kuma gari lahiya jiki lahiya gari lahiya yace in da hukuti wani kuma ka mallaki abincin wuni wuni guda ka mallaka yace wannan fa ka annama ya da mata kaman an mallaka mai majiza kaman ya mallaki duniya bi hadafiriya kaman an tattara mai duniya gaba ɗaya duka duniya an shi gaba ɗaya ta kawanta gaba ɗaya na ma'ana kamar kama da duniya gaba daya kenan na menene uwa magana da ake yi kenan mai imani idan yan uwa wanda yake da abincin wuni ya dangana bai samu damuwa ba to ina ga wanda ya mallaki na shekaru har mutu ma amma cikin damuwa ke marasa imani mara imani kenan ne wa kan da mu mutum mutum mai dangana ka sa abin da yake gobe zaka mutum yana iya tunanin banza har tunanin eh yanzu shekara ta ko sauran goma yi da tirat in ne da tirat to yanzu iya na kaza in ne kaza na wata yara ne mata kaza ne kaza to kuma gida ko da ya ya kuma haka ne ko da ya kuma haka ban zafin ka tunanin abu ba san kake ba ba ka san ba ka kai da tirat kuma ka kai ba amma ba lokacin ka wata ka zaki har kai ka zaki ba ka san ba abin da ke gaba da Allah zai kaddara azumi za a yi ba ka sani ba raka tunani kan dubu kan kanja kan amma jakul ka gwada mai imanin bai haka kullum kai kokarin godiya da abin da Allah baka kuma ka nemi shi Allah mai badawa ya hore maka yaye maka matsalai shi ke naka huta ka yi aiki da abin da ke hannunka ka sa abin da ka goba ba su kita gobe ta Allah ce kuma haka ne gobe ta Allah ce san da ya kata ba kiran wani wani ya karantar da mu samun mutuwa cikin rayuwa ka kaga tunanin banza har ba ka kwana hala abin da akan mace hula ba da samu abin da ke kawo ba shi ne ke mai imani ya rayuwa cikin damiri cikin nutsuwa bai kan matsala shi ne ke zai rayu kyakkyawar rayuwa a nan duniya cikin nutsuwa ito da na jiziyan nahun ajaramu ya zan maka na amalu Allah zai saka musu kuma sakamako a lahira mafi kyawun abin da suka yi kulma cewa mu karanci labarin sahabbai wasu yawan su da yawa karin tarihin musulunci iya ka iya ginar da kai iya sa ka alƙibla karanta tarihin sahabbai ya annabi ya rayu ya sahabbai suka rayu rayuwar suka yi ba irin ta wata wadata cikin jin daɗi komai ka mallaka amma ka koyi jaje bara wani zaka yadda abin hannun don wala kayan Allah kawo musulunci Allah da gaba Allah kawo dukiya da kuma dama sunan Allah ne in dai kun imanin Allah kun zaka Allah kun sha wahala bayan wahala sai ba ku duke ma da duniya amma an sha wahala haka suka bada rayuwarsu lokacinsu duki aka bada daga baya Allah ya kawo wadata makan zaka tun nan ji kana je ne wani kayan da zai sallah bai shi da complain guda ne mayayi guda ne babu na biyu a haka zai ta yi jihadi fi sabilillah ya je ya ma Allah aiki ya je kuma ya bada rayuwar shi yawa ya mutu haɗari zai ta mutu haɗari zai tarya ba iya sallah iya azumi ko iya yi amma zai shi kuma ga aikin ɗauka addinin Allah ya je ya bada rayuwar shi gaba ɗaya ta ba abin da ya mallaka a duniya sai wannan ɗan gwadan ɗan zanen guda mu a yanzu mutum ya mallaki kwamfani da hamsin ishirin talatin amma jaje ko daidai tunan yi sake da kullum kake ba godiya zan zama kun cikin matsala Allah baka ba godiya sai zambi baka ba ka mallaki abu abincin shekara nawa kana wa da abincin gobe jaje wannan wa da suka shiga ta cikin wa za a kai wa'azin lokaci sai yake hori kuka suke maki shi take mai alhamdulillah bashar suna da shi wanda gaske ki me yake cewa za a wa'azi ne ya ce ya ba da binci hore ya ba ci hore kuma ya gaji kada musu hannun shi kibara ji kada musu zafi wata kasa ya wadda mun ka aiki to wani kayi magana ma abincin gobe ko jibi in wannan in wannan duk karantarwa ce iya samu mutum huta ka huta mu zuciyarka wallahi saban haka wala matsala ce haka rayu da zuciya hannunka boyin ka kada kuka yi kantuwa Allah maka maka sabana kanka haka zo dan gidanka baranka haka duk a cikin rayuwa ka ba shi kunce ne ya kunce haka shi kunce kai ka mallaka amma ba gode ba kana bagan baganiya ba godiya kuma sun ce ka kai ba godiya cikin ka a gode ma Allah Allah ya baka ka gode kaga ba kanka wahala wani bai hannunka ka gode abin da Allah ke hannunka sai kuma Allah ke cewa ku diba kullum ku rinka diba na kasa da ka ku diba na sama da ku yayi ba ku damar gode ni'imar Allah Allah ta rike mu yace wannan shine alƙawarin Allah man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aiki nagari namiji ne ko mace ne ko mu'min iya mai imani falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya wala najziyannahu ajrahum bi hasana ma kanu amalun za mu saka musu lada da mafi kyawun abin da suka aikata dan wannan wata da musulmi rutu iya ba da labarin ka gane wai imani shi ne za a samu kawuri ne ya taimaka muku da shinkawa ko da hatsi ko ya muku famfo ya muku rijiya ya muku forage ko ya muku aikin kwarai ne ko ya zaɓi shi mijabu annabi manzana ya ba da labarin cikin sai musulun iya ce inna allaha la yazlimu al-mu'min hasanatan yuta biha fi dunya wa yusabu alayha fi al-akhirah وأما الكافر فيدعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفد إلى الآخرة لم تكن لهم حسنة يتابع خيرا رواه مسلم يتي ألا مي جرما دبوايا بايا ظالم ترباوا تكون يتي مي إيماني يوطى بها في الدنيا الدنيا Allah sai ya baka sakamakon aikinka na alkhairi in ta aiki alkhairi tun a duniya Allah ya maka wani sakamako a duniya wa yusabu alaiha fil akhirah kuma gobe kiyama ya baka lada sama da abin da kai ita wa amal kafir amma ka huriwa ya furje maka abin alheri fa yud'amu bi hasanati fi dunya anan duniya Allah zai saka mishi a kara mai arzikin kudin a bashi ko a bashi abin da yake so na duniya Allah a duniya Allah ya saka mishi a talaka mu amma bakin duniya a duniya za a bashi sakamakon abin da ya na alkhairi hatta idza afada al-akhirah saboda idan ya je lahira dan Allah ba zane wani ba Allah tun a can ya biya shi a karshe da Allah ba ba shi ya je Allah ba shi da wata hasana daya da zai nemi sakamako a wajen Allah Allah tun a duniya biya shi amma mai imani wa fadala ta Allah rahama ta daga masu imani a duniya a saka maka kuma ka je lahira a lullubka maka amma da sharaɗin imani shine sharaɗin Allah sa musu masu imani يلا تقبع
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
أنوا وانا آية تنا مغانا كو أمرني دك الله سبحانه وتعالى نا نيمان تسري daga shedan a lokacin karanta littafin Allah ka nemi Allah ya kare ma sharri shedan don haɗari ne haɗarin shi mai girma ne muna labarin da yadda ya da baban adam sallallahu haka ce idan za ka karanta alƙuranin fasta billah ka nemi tsari a wajen allah nan magabata an kai da kawo hira da yawa an ƙare ne an karanta ƙuranin za a ta'awuzin an tafi idan an kakarar fi za a aka ce duk wannan bayanai da hira da bayanai aka yi sunna ta wadatar da mu da wannan hira gaba daya ta ƙarshen za ka hira da yawa ka ƙarshen magana malam wani ya ce kaza wani malam ya ce kaza idan muna da sunna tabbatatta manzon da Allah ya kusa da salama ga yanda ya sunnanta in zai karanta yake yi ba bayan ya ƙare da yake yin ta kuma mun huta duk wannan bayanai da haka akwai mas'ala kamar da cikin wani gani da arbani mataƙi ke ya bayani kan mas'alar lafazin da ya zo a wajen farkon karatu ya ce lalle akwai lafazi na a uzubillahi mina shaitanu rajim to amma shi a nan umarni ne ya zo kun daga Allah fa'iza qara'atal qur'an in za ka karanta alqur'ani fasta izbillah ka nemi tsari a wajen Allah mina shaitanu rajim daga shaidan abin jigewa daga rahmat Allah to zo da ake wata siga ce sigar da ake neman tsari wajen karatun ƙur'ani ita ce tattauna cikin ruwan dalil ya kawo mas'aloli hadisai kan mas'alar ƙarshe dai abin da yake rihewa ya ce siga da ta inganta daga manzan da Allah ya wajen karatun ƙur'ani ya zama daga ciki akwai a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi siga da إما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم wannan su ne siga kenan in ma ka ida gaba daya ko ka tsaya bakin nan ko a uzu billahi min shaitan rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi abin da ce babu lafazi gundurkurin bakin a uzu billahi min shaitan rajim kadai shi ne ke babu ruwa da yasa aka samu wadda ta kawo nan kadai yadda shi yake karanta muke magana ka wanda ta ba ta auzi a yadda manzo Allah ke yi ne wajen bude Qur'ani wannan su ne imma a'udhu billahi samiin alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ko kuwa a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ko kuwa a'udhu billahi samiin alim min ash-shaytanir rajim وانت هسوئي قال مكان نام لمك سابع سميع العليم أعوذ بالله سميع العليم أعوذ بالله سميع العليم إيه فتا سميع العليم ما سميع العليم يصفة تتعلم بسم الله قال أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم wannan ta siga aka ɗanka wannan wajen karatun ƙur'ani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم wajen karatun Qur'ani kenan wannan shine shi da manzo Allah ya karantar da al'umma ta zo ta bakin shi sallallahu alaihi wasallam amma haka cikin ta'awuzi akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai amma muna magana a wajen qira'a Allah wa yanzu dai nan kenan mun ji umarni da Allah subhanahu wata'ala na fa'iza qara'ata alquran fasta'iz billahi min ash-shaytan in za ka karanta qur'ani ka nemi tsari a wajen Allah daga shaytan abin jihewa dan wannan a sallah ne bayani cewa akwai ta'awuz da ta'awuzi da bismillah ana yi ne a akwai ruwa ta Abu Hurairah ta kafa kana bayyanawa amma abin da aka yi dogara ya zama tabbatacce mu da ɗauke wata shuba ko da kima tsakanin al'umma yin domin akwai tsakanin ba bismillah dan neman kanta ruwaya nan ta Anas bin Malik ruwayoyi daban-daban da karshe yayi bayani yukufiya la tahru biha annabi iyayen ta da yace bai amince bismillah na mana yau a ba san bai bane ba bayyana ta ne bi kina idan ka zo karatun sallah lokacin da kaza ka fuskanci alqibla ka kudurta niyya ta sallah da mace niyya ba ta bukatar lafazi a baki da wata salatin zuhur farajin kaza kaza ko adam ko ma hannun ta cewa yomin da sanayi yomin juma'a na ko masu yi wallahi da kullum na naji zai tsaya sallar azhar da wata salatin zuhur farajin ada yomin sanayi wallahi kuma liman kuma liman ciki a wurin limami ne a wurin limami ne a wurin za a ko rudu ke kaza ko rudu ba wannan kurin niyya lokacin da mai sallah tsaya gaban alkibla wannan tsaya da kai abin da yake ranka mai ka zo yi sallah kaza ko azhar ko asar ko isha wannan niyya da ka kudurta a ranka ba ka yi niyya sai ka kan Allahu akbar shikenan ka ga niyyar da kai da ka fara ta harama yanzu ka shiga sallah sai a boye kai a'udhu billahi kayan da kai zaka yi zuwa cuta akalla subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka subhanaka wa ta'ala jadduk to na koyi suke bayan wannan a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya kada murya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka cigaba da tanka wannan haka ya kamata a yi wajen karatun sallah to dai yanzu dai mun ji umarni dai na neman tsari a wajen Allah daga shedan abin jihewa daga rahama ta Allah yace innahu
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
إنما سلطانه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه شيشلان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون باشي da dama bashi da iko na rinjayar da suka yi imani kuma suna dogara da ubangijinsu imani da Allah da dogara ga Allah iya maka maganin kai da shi ɗaya ta inna ma sultanu wanda shi ɗan ke da dama a kansu Allah da zai tawallaunahu wallazina hum bihi mushrikun wanda suke jibinta lamarin shi masu bin hanyar shedan masu gama Allah da wani kiran mushrika ba san imani su shedan ya gallabawa hirin yayin da ya ga dama da su to an gaya maka sharrin shi kai kokarin neman tsari a wajen Allah da shi Umar bin cewa misali babu hanya ga neman tsari kare shedani irin ga ta'awuzi ga Allah a'udhu billahi minash duk mun sai nan kun kokonto wata shi ba kai ta'awuzi ina ga bin kaimin cikin malaman magaba ta iya misalin ya ce yau misali za ka zo misali wani gida ko wani gari wani kawai he karnukan garin suke maka hafshi sun hana ka wuce shi a nan inda za ka tsaga musu ka ta hayaniya ka tsaga musu hannu za ka farka amma inda za ka kira mai garin mai gidan wani kai karnukan ka iya wasu magana ɗaya za su shamka lahiya kenan kai ma ka nemi tsari a wajen Allah mahalicin shi ɗan ya kare ka daga sharrin shi ka huta Allah kare mu da sharrin shi me Allah ya ci gaba
wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar بل أكثرهم لا يعلمون نعم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل idan muka canza wata aya a wajen wata kuma na fice mansa kuma ya ta'anu siya la ta bi khairin min amsalha daga mana saka mana ta aunu siya ba mu shaye wata ayar ko muka mantar da kai na ci bi khairin na zamu kawo ta hita Allah tsarin shi tsara kan zai kawo wata aya daga ba a kawo ta kuma a shahinta wannan haka Allah ya tsara kayan cikin ikon shi kuma wata hikima kuma tabbatatta yace to idan wannan hikima ta Allah ta canza aya akan wata misali da maganin musulti zina za a tsare ta a cikin gida sai ta mutu bayan mutu ɗan gasar sai ta mutu daga ba ka a yanzu magana za a yi ta yin bulala ga mara armi jiwa ga wanda aka ma armi irin kallon alƙibla da aka canza da ana kallon fitar da aka jawo ake kallon mana aka kallon ka'aba irin ne wannan hukumce hukumce da yawa da Allah canza to irin magana ta almamuta da akwai zuwa manzala aka haramta a bude maka kuma zai wani arba na muta haramun tashin kiyama abu dai daban-daban to irin wannan in aka da wata aya kambacin wata za su rika cewa ta alhali wannan Allah ya yi kowa sanin me ya me ya sarkar da shi da dacewa sarkar da abin da aka canza su innan qalu ka hore su ce inna ma anta muftar kurin kai ya ci kurin kai kina bara ai kai kawai ka ne kai ne da wanda abu da kama kama ne sai wace kaza gobe ta daya kallon kiblan ya hau ka koma nan kiran kaman tsari ne kirkiren shi ne haka suka ce kirkire ne bal aktharum la ya'lamun Allah iya ture magana cewa iftira'i ne ba haka bane ba shi kana bal al-idrab wannan magana ta magana kai ya abarta aktharum la ya'lamun mai yau mutane nan da su san hikimar Allah kan canza aya wata wajen mata Allah ta gaba قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين نعم نعم الله ke cewa wannan abin da suke tsammani wani kaman wasa da hankali ko tsari ne lata qul ga ya musu nazzalahu ruhul qudus min rabbika malaka jibril shi ne ke saukar da wannan ƙur'ani kuma shi ma daga wajen ubangijinka kamar kira abin ba naka bane lisabbita allazina amanu iya haka Allah dan ya tabbatar da daga masu imani wa hudan wa bushra lil muslimin kuma qur'ani shiriya ne bushara ce ga wake zaman tuwa shiriya zaman tuwa bushara ita lil muslimin ga masu mai kauya zuwa ga umarnin Allah mai na cikin da aka bar musulmin mai kauya haka Allah ce kun ka yarda hikimar da yasa yayi kaza ba ruwan da zai ma kawo ra'ayi kan maganar Allah ka mai kauya zuwa ga maganar Allah ko wannan masu mai kauya zuwa ga dokokin Allah ko ga maganar Allah su Qur'ani ke zama tawa shari'a da bushara gare su Allah ce gaba ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
نعم وانا آية تنا بياني أنسامو cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya da kaman suna iya kaman hira a marwa akwai wani bawa da cikin nasara na mai a cikin nasaranci annabi ya zama iya hira da shi to wannan hira suka yi da shi suka ce a kenan muhammad wannan labaran da yake badawa ya samo daga wannan yaro ba nasari to irin matsaloli hatta ahli kitab na baya me yasa suke wannan magana da sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam iya bada labarin ibrahim maganar musa maganar annabawa maganar isa sauran abubuwa kuwa a wajen anan a wajen arna kitab su suka irin labarai suka to shi kenan tun da ba su da ma Allah ba sai suke tsammani wancan kiristan ba na tsari shi ke ba shi irin wannan labarai shi ne haka suke da maganganu a wannan yaro shi mamala a can yake tsokowa shi wancan bai ta shi na annabi Allah shi wancan shi da yake koyawa shi malamin da haka ne ba to shi Allah ke cewa wala qad na'lam annahum yaqulun haqiqa tabbas mun san wannan mutane suna fadar cewa innama yu'allimu bashar wani ne ke karantar da Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan Qur'ani sai Allah yake ba su abu su gano abin shirmin suke sai ce lisanun da dudun ilai da ajamin halishan wanda suke cewa shi ne yake kowa manzan Allah wanda suke alhari mara hanya kan shi wanda suke tuhumar shi ke kowa Muhammad Qur'ani ai shi ajamin ne ba balarabe ba ne shi Qur'ani Qur'anu bilisanin arabiyyin mubin ƙur'ani littafi ne balarabe kuma da fasaha da balaga don da karanci balaga da fasaha da larabci ya yi wasan ƙur'ani tsari ne la tsari ne na balir kyakkyakken larabci ne iyakar tsari bai wa hatta a larabawa ba kowa ba zai iya wannan tsarin ba Allah ba Allah ya kalubalance su su larabawan masu alfahari da fasaha da balaga da kaza tun ana su kawo kamar alƙur'ani aka kai a sura goma ka ce ka kawo sura ɗaya ma ku kawo ba ku kawo sura goma Allah take karshe da ku kawo da sura ɗaya irin ta alqur'ani ku larabawa ne masu fasaha ne in dai magana ce a ce ku gama gaba ɗaya da mutum da aljani ko da ta ko ku haɗin kai ku haɗin gwiwa da mutum da aljani ku kawo sura ta alqur'ani na'am la talatul muslim ragar fadin ba da zahira ko da za su kamar duniya ba sa iyawa to kenan inda hal magana ce ta larabcin ba ga gwannan na san da larabcin amma sun kasa yashi za ku dangana irin wannan littayi na fasaha da balaga larabci ku dangana ku ce wani ba ajibe mu ce ba gwari shi ya kwaru shi wannan akwai rashin hankali a magana kuma laraba ne wani ga muku daga tarihin zai gane da yawa sun musulunta dalilin sanin ƙur'ani ya wuce hankalin wani tsarin wani na da cikin wasu musulunta a maka kayan hijira cikin wasu ke shawara a wasu kwaye wajen tsarin larabci ba tsara na ga na wani sunan shi abin da ya wakana tabbas abin da ya wakana gare shi ya zo ya a ka'aba wani musulmi ya ɗauko wani ɗan juzi na ƙur'ani ba a gani ba wacce ana cikin matsala ne sai zo sai liƙa a jikin ka'aba wata ɗan fashi ta ƙur'ani liƙa ya ta shi shi wannan mawaƙi gwanin magana da ya zo diba diba ya karanta karanta karanta ya sa ƙara wanda ji shi cikalar mana wannan wakar da kada wannan wakar wace wakar magana nan tambaya kun da ya daga ina mai mutu aka zo aka diba ta wannan abin daga muhammadu yake shi daga nan ya san wannan magana ta yi ƙarfi muhammadu ta yi ƙarfi shi sa da musulun ta mashi gaba zai ce magana waka ya kare ta ga qur'ani to ga dan ya waka ya kare ya wuce waka ya wuce ya kare waka ce waka ce haba ya kare ta ga qur'ani zai waka ga qur'ani daga shi kare waka ko ya so ya musulun ta dan qur'ani sun ga haza ne wala sun ga haza sun ga gaskiya ne qur'ani kenan wannan Allah ya ce innama walakar na alamu lalle mun san da annahu ya kunun su suna cewa innama nu'allimu bashar mutum ne ke karantar da Muhammad Allah ce lisanu da dini yulhiduna ilayya ajamiyun halishan da suke ilhadi suke karkata suke cewa shi ne ke karantar da shi ba ajami ne ba balarabe ne ba wa hadha lisanun arabiy mubin shi kuma na qur'ani da halishi ne na larabci kuma fasih bayanan shi a ili karara yaushe za a ce ga wani lokacin bagwari ya koya balarabe ba jaka
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وإن باس إيماني دا آيوين الله سنة كودك يجمد آيوين الله الله بيشري يدسوه wanda gangan iya ganin gaskiya ya kauda kai ya iya bada shi anan wala hum azabun alim suna da azaba mai tsanani a wajen Allah إنما يفتر الكذب إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون kenan nan magana da suke cewa Muhammad shine iftira'a shi inna ma hadha maftar ke kira kai Allah ke korewa cewa innama yaftara al-kadhib alladhi la yu'minu bi ayati Allah wa'inda suke kirkira ƙarya masu al'ada ƙarya marasa imani da ayoyin Allah nan da mun karanci cikin sayin bukhari tattaunawar hirakal da abu sufiyan ai cikin san shi mai hankali da makawuri ne makawuri ne amma ya da hankali ya ma abu san tambaya dan tambayoyi da yawa ne mishi a cikin wannan mas'ala ya mai tambaya hal kuntum tattalimuna bil kasab qabla an yaqulu ma qal shin da kahin wannan Muhammad ya zo cikin ku da alhaji Abu Sufyan iya gidan kahurci iya yaƙi da musulunci da musulmi amma nan Hirakal sarkin Rum ya ya annabi aka mai takarda ta da'awa ta kira ya yi imani yanzu ya nemi an samu wannan yan karkara wanda ke alaka da wannan wanda ci annabi ne ya gwada wani takardar a kawo mana shi mutum game da shi kisa ce doguwa a cikin tambayoyi da yake ma abu sufiya kan labari na wannan da ya ce manzo ne na Allah ya mai tambaya hal kuntum tattahimuna bil kadhib kuna tuhumar Muhammad da ƙarya kai ya kawo wannan labari na cewa shi manzo ne daga Allah da an mai tuhuma da ƙarya yace la a mutum kai mutum shi kai mutum mutum shi kai ba mutum shi da ƙarya ba kai da awanauci to a nan shi abu sufiyan ga shi hirakan sarki da kawuri ne shugaban kirista a zamani na daula da na addini ya ce to ya za a yi wannan bawan allah mutumin da bi ma mutumin da bi wa mutum ƙarya ba bi wa mutum ƙarya ba ya zo ya ma allah ƙarya baiwa haka da wasu baiwa tana kuma ƙarya ba ba ta bi ƙarya da tana baiwa mutum ƙarya kuma sai ma Allah ƙarya ta Allah ya kushi to Allah bai yiwa a daga ne gane wannan kurin manzo ne daga Allah yace inna ma yaftar kadba da la min ayatin la wanda suka suka kirkira ƙarya wanda ba su imani da ayoyin Allah wa ulaika humul kadhibun wanda kun sune makaryata ba shi ba sune makaryata ci gaba من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نعم من كفر بالله من بعد إيمانه Allah ce wanda ya kafirce ma Allah bayan imani to nan wadan hadarin kahurci da haɗarin kawurtar da wani ko yi kawurci ga wani amuri duk wanda ya kafirce ma Allah kayan faɗin sakamakon da za a mishi ya aka kawo uzuri ga mai uzuri wannan kalma ta kawurci da aka ambata bayan imani ya ci ilamin ukuriha wa kalbu mutumin da bi imani sai wanda kafircin da ya bayan imani an tilasa mushi ne amma a zuciya kinan lafazi ne ya yi amma a zuciya a nutse yake da imani idan mutum ya mallaki ya ma bala'i ya kai kaza kaza kaza idan ya sa ka lafazi ko na aiki da gaba ya mallaki zuciyarka Allah ka sa mallaki zuciyarka nan ana magana wanda ko ko ya da za mu shahada a musulunci babu shi fara shahada kan azabtarwa ta wurin shawa haka baban shi an kashi dukkan azaba an kama amma shi ma ana mai azaba sai ya kalma ta zagi manzan Allah ko addini wuya ta yi wuya Umar bin Yasir ta kai ya yi wata kalama ta suka ga addini ko ga magana ta samu wannan abun kwarai ya tar ya ga ya halaka ga mai yawo bayan an bar shi ya rusa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sula na halaka ya akai to to wannan akan shi ne wannan aya ta sauka hin bayan ana ganin Allah sauka da wannan aya Allah ke doke hamzari ga irin su Ammar man kafara billahi min ba da imani wanda yayi kafirce da Allah bayan imani illa man ukriha yayin da aka kal aka matsa mishi wa qalbuhu imani mazijiyar ciki take da imani da amma da manzo Allah wannan labarin an sa su hatta kai na kan magana gare ka yace yaya ka samu zuciyarka ya su la zuciyata tana cike da imani yace fa in aru fa ud dan suka sake ma azaba sake hudi eh an ce nan ƙarfin imani kenan a nan malmai idan mutum ya shiga matsala kan aƙida ba maganar zargi in ya gaji ya kasa ba laifi ba ne don kayan kalmar kafurci a maka inda zuciyarka tana da imani ba ta kuma da imani kwarai bayar ya kawo da kawuce ne ba ba zarko ne ba da wannan aya ce tana mana kan wannan haka suka ce wanda ke karin imani kuma sai ga zai mutu shi ba da hikumi daga yaje mutu shi ne kwaɗi misali na bilal Bilal ya samu iyakar azaba za a kashi cikin rana ga kishirwa a dauki dutse a daura sama kirji shi katon dutse kai kalma ka wuce cilla kai ci ahad ahad a bashi kashi a bashi kashi ga rana ga dutse a saman shi a matakin ahad ahad suka yi suka yi wallahi kudi bilal kwarin take ahad ahad bai magana bai yarda ba nan ba a ce tsoron ra'ayi aka mata ta tsoron ra'ayi ba tsoron ra'ayi ba ne ba ya doki eh ta doka ha tsoron ra'ayi haka akwai zai da wannan cikin sabai wani wanda cikin ka wanda lokacin da wani musulman ka ya yi da'awar annabci musulma ya kama shi hannu musulmi ka yarda a ta shaɗu an ne rasulullah ya ce ban da shi wannan kawai a ta shaɗu an na muhammadu suna ce shaɗu wanda rasulullah ka shaida manzan allah muhammadu manzan shi na shaida muhammadu manzan allah ni ka shaida ni manzan allah ne ban da shi yanzu muhammadu ce na shaida ni mai ce ban da shi wannan ya mai azaba ita ka yadda ka cire jikin shi ya iya ya hai mutu ya cire jikin shi malakin hudu ya ɗaya mai shi ya ce dubban da ji hamar da wani manzan Allah ne ni ba ban ji ba haka ya shahada ke baka ce ba a rauni ne ai ga wannan wani tsorayi ne ya doki haka labar muzafa cikin sahabbai sun je cikin yaƙi sarkin urmur masa kama su aka kama shi shi shugaban tahiya ake nema sai ya kalma kafurci tala ba zai ba aka zo aka taho tsoron zahi mai iyakar zahi aka kama cikin abokan tahiya za kama musulmi aka jefa a ciki kuma ya kashi zafi kuma kuma ya kashi ya kashi a gaban shi ya kashi yasa aka zo aka tsire shi aka fotan shi ya ce ku harba kibiya kusan shi ka talibe shi da muka koya ko wayar biyayya ya ce ka zo ka bi ni zan ba ka rabin mulki na wallahi zan ba ka rabin mulki na mu tafi da kai ya ga gonzo ne ya ce haba ya ce wallahi ya ce ni a kalmomin da ya wuce cewa wannan inda za ka bi duniya gaba daya ba yiwuwa ma abin ba zan so manzan Allah inda yake a yanzu ka kai ta same shi kai dai karshe yi yi da shi ko yakin rinda a gaban shi aka shi wannan a wuta a ruwa suka narke shi wala ba zai ba ƙarshe da ya ga yayi da shi ta to yanzu za ka sumbanci kaina ka sumbanci kaina in barka ya ce abu ɗaya ne ce in na sumbance ka in ka ka sarar musulmi gaba ɗaya ka suke mu gaba ɗaya sauran in wani ka suke su zan sumbanci kanka a kan shi ne kun yi sumbanci kan shi dalilin yan tana sauran musulmi aka zo aka zaɓi mara ke cewa kowa sun banci kan muzafa lar muzafa lar muzafa kan wannan ƙarfin zuciya ne ya ji mure dan wakan a takaice mas'ala ta tauri ta wahala in mutum a cikin in ya kai zini jibirin wahala ba matsala ta yadda ya kashe kai sha shahada yi in kuma ya gaji ya kasa ya karo kawurci Allah bai kama shi shi ne magana kenan kwan shi ne man kafara billahi min ba da imani wanda ya kafirce mu Allah bayan ya yi imani ya ce illa mun ukuriha wa kalin mutum ne yau da haka tilasa kalin bi zama zuciya shi tana mutum bi zama tana nutsa da imani bisa shi da imani na abin da ke da alaka da zuciya iya da wahala kai tsaye shi ta ka bar mutum da Allah shi mahalicci shi in dai lafazin imani kai za ka bi imani da kuran kai yakin zahirin shi zuciya na faɗa Allah yace walakin wanda ke nan mu yi magana wanda ya kafirce mu Allah bayan imani sai wanda aka tilasa kina wanda bai ciki wanda aka tilasa zuciya cike da imani to walakin wanda Allah ke magana zai wadi hukuncin shi man shara bil kufr sadara wanda kafircin dai a baka ko aka ce ha a zuci kina shine za mu ji sakamakon shi Allah kai mana insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت